أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a masallacin abu huraira radiyallahu an yau maricin lahadi tara ga watan ramadan shekara ta 1446 tara ga watan maris shekara ta 2025 mun tsaya a cikin suratun shams kwanaki biyu ya kamata mu koma tsayawa a cikinta amma muna son ɗanyi hanzari domin mu kammala sauka da muke fatan yin ta wannan shekara sauraka Allah ran maka karance muna ayoyin ƙarshe na surar mu kammala su sannan mu shiga suratul layl cikin amincewar Allah kazzabat samud bi taghwaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
كذبت ثمود بطغواها Allah tabaraka wa ta'ala bayan da ya yi rantsuwa goma sha ɗaya ya tabbatar da ribar wanda suka tarbiyyantar da rayukansu bisa ga daidai da hasara da rukushin wayanda suka lalata rayukansu ba su gyara su ba sai Allah ya shiga ba da misali da samudawa mutane annabi salih kamar yadda wata Allah ce wa ila samuda akhahum saliha samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salih to amma ba su tarbiyyantu ba ba su gyaru ba kazzabat samudu bi tsagwaha samudawa sun yi sun karyata saboda ɗagawarsu mai suka karyata manzanninsu a wata ayar kazzabat samudu bin nuzur samudawa sun karyata gargadin da aka yi taimusu sun kuma karyata masu gargadin duk wanda ya karyata malami guda kamar ya karyata dukan malamai ne matuƙar malamin yana bisa gaskiya haka wanda ya ƙareta annabi guda kamar ya ƙareta annabawa ne matuƙar wato annabin ne ya ƙareta wanda bisa tafarkin sauran annabawa yake salace bi tsagwaha albawunan sababiya ce saboda dalilin girman kansu ba abin da ya sa suka kafirta sai girman kai ba wai ba su fahimci gaskiyar annabi salih ba ai annabi salih salihi ne kamar sunansa ya kamata su gane mai gaskiya ne sannan ya bi uslubi na wa'azi wanda ya kamata ya ja hankalinsu kuma ya zo musu da aya lokacin da suka nema ayar nan ita ce taguwa wadda za ta fito daga cikin dutse amma ta sha ruwa tare da su rijiya guda gare su sai aka ce laha shirbin walakum shirbu yawmin ma'lum yau ku sha ruwa gobe ta sha ruwa ran da taguwa ke shan ruwa ba mai ɗiba za ta wuni akan rijiya tana tsotsarta ku kuma za ku kyale ta tunda ku kuka ce a kawo aya to ga aya ga sharaɗi ga aya ga ukuba amma gobe ku ɗibi ruwan kwana biyu don jibi ba za ku sha ba to ƙarshe da ta dame su ta ishe su izin ba asa ashqaha Allah ce lokacin da mafi lalacewa wannan ƙabilar ya zabura yana so ya kashe taguwar faƙala lahum rasulullahi naqatallahi manzo Allah ya ce masa ina tsoratar da kai daga taguwar Allah mu yi muku bayanin cewa al-idafatu ila Allah qad takunu idafata sifa aw idafata tashrih in kace sam'u Allah sifa Allah ce yadu Allah sifa Allah ce amma in kace baitu Allah naqatu Allah wannan tashrif ne abin za ce Abdullah wa annahu lamma qama Abdullah bawan Allah wanda ya halitta taguwar nan Allah ya yi ta sannan ta Allah ce Allah ya ba ta wannan iko na shan ruwa wasu ƙuyaha ku yi hattara ku barta da shan ruwanta kar ku kashe ta Allah ce fakazzabuhu fa'aqaruha suka ƙaryata shi suka soke ta kun san rago yanka shi ake akuya yanka ta ake ko shanuwa ma yanka ta ake amma taguwa ba raƙumi da raƙuma ya ake musu fa aka ruwa sai suka soke ta fa damdama alaihim rabbuhum sai ubangiji ya raga-raga da su kalman damdama sauti ne a damdama asalin sautin rasas da sautul hadith in ka buga karfe gwangwangwan mun gane ko? inda duk kaji kalma ta maimaitu galibi sauti ne yanzu ba na ce raga-raga ba kata-kata ba sauti ba ne laraba sun fi kowa wannan akwai ilmul aswat wanda gaba ina magana game da sautin abubuwa babu abin da ke bayyana banƙaye da isar harshen larabci kamar ilmul aswat babu wani motsi da wani mahaluki zai yi sai yana da suna a larabci idan igiyar shanya ta motsa akwai sunan wannan motsin nan yana kuma da bambanci da motsin ganyen dogon yaro akwai littafi mai suna aswatun wa harakat na jamal jadallah da wata hamdiya ibrahim sun kawo jerin sifofin muryoyi na ɗan adam da na dabbobi da na tsuntsaye da na kwaɗi da kifaye da duk wani abu wanda yake da motsi abinda zai baka mamaki dabba ga sunan kukanta normal kukanta ke in tana jiwa kukanta daban ne ga sunansa in tana naƙuda wannan kukan da take shi ma sunansa daban in ta ga abin tsoro ta zura irin kukan da take kuma sunansa daban su wannan damdama sautin fa damdama alaihim sautin sa'iqa tsawar da ta rike su wannan tsawar ita ta ta damdama idan ka kada ƙararrawa wannan murya sunanta salsala akwai alwatar wanda suke ɗan kaɗawa lokacin da suke yi ma dabbobi kirari in ana tafiya don su sa muhimma sunan wannan sautin tsantsana idan makulli ya daki kwaɗo sunansa ƙalƙala idan kofi akwai ludayi misali a cikinsa ya buga shi sunan wannan sautin bakbaka idan kana kwararar da ruwa daga kwarya sunan wannan sautin karkara idan takobi da takobi suka haɗu sunan wannan sautin ƙaƙa'a kun fahimci yadda kalmomi ke daidaituwa ga murya ko haka su matsuntsaye suna da nasu shaƙa-shaƙa tuyur تشقشق الطيور فرحانة بالنور تقول في سرور ما أجمل الضياء منا يا ربي يكرت ونا أبكرنت to shi ma ɗan adam yana da saututtuka iri-iri in cikin ka ya motsa me yake yi ƙarƙara shi ne sai na marke cewa ƙarƙir aulatu ƙarƙir lokacin da cikin sai kukan yunwa ya ce wala ba za ka ci abincin kiki ba sai talakawa sun samu idan ka motsa baki kana magana ba abin da abin da kake faɗi suna wannan zamzama idan ka kurkar ruwa a bakinka sunansa mabmaba idan ka yi tafiya da sauri-sauri sunanta har wala idan ka rinka laƙuma nama ba ka son ka haɗe shi suna wannan motsin lajilaja idan ka rinka tafiya ta baya-baya sunansa ƙahaƙara duka saututtuka yi to haka dabbobi sautin da ake musu na kiransu shi ma yana da su ko wacce dabba ba daidai ake kiranta ba yadda ake kiran kaza sunansa daji-daja amma yadda ake kiran tumaki sunansa harhara ko yadda ake korarsu su kuma raƙuma sunansu jaha-jaha wata bane ke so ku fahimci hikiman da Allah ya zaɓi larabci domin ya isar da saƙonsa na alƙur'ani nan da Allah ce fadam dama wanda abba larabe na asali saƙon kai tsaye zai isa gare shi fadam dama alaihim rabbu sai ubangiji ya kace-kace da su ya wargaza su bi zambihim saboda laifinsu fasawaha sai daidaita kasar gaba daya aka waye gari ba kowa don haka wala ya khafu uqbaha ubangiji baya tsoron abinda zai kai komo saboda ya ma gama da su al uqba kalma ce da laraba ke amfani da ita ga wanda ya dauki fansa ka zo wata unguwa ka yi ta'addanci sai a biyo ka a yi ta'addanci a kanka to wannan kabilar da ta bari ka je kai ta'addanci ita ma za ta kwanda ɗarɗar na su kuma yan uwanka bai za su zo su kun fahimta sai Allah ce to shi wala ya khafu uqba ubangiji baya tsoro abin da zai kai ya komo don ya halaka su dan ba abin da za a yi kun ba a yi din ba ba kuma za a yi ba a nan gaba ina fata kun fahimta to wata nukta a cikin wannan ayoyi ita ce cewa da Allah izin ba'asa ashqaha lokacin da mafi shaƙiyancinsu mafi lalacewarsu mafi zama ɗan banzarsu ya yi ta'addanci me ya yi ya soki taguwar Allah ko? ta matsala ce fakazzabuhu fa'aƙaruha sun ƙarya ta salihu sun soki taguwa wannan ya nuna mitin aka yi aka tashe wannan aikin malamin tarihi na ba shi suna ƙujaru ibn salim akwai hadisi da ya zo a kan cewa mafi shaƙiyancin wacce al'umma shi ne ƙuddarun da salif wanda ya soki taguwa mafi shaƙiyancin al'umma annabi muhammad shi ne wanda zai kashe alim da bai talib hadisin baya da inganci ina so da inuni da sunan da malaman tarihi ke ba shi da wannan wata za ta musulunta kun ba ta hijabi tasa to ta shigo mata suna shiga masallaci jama'a ko to musamman da dalilin shiga musulunci ai babban abu ne kuma an ce ba a jinkiri karka yi jinkiri ya zan mala'ika mutuwa na kusa ɗauke shi a kama ka da laifi to ku ba ta abin magana sannan ki da zuwa ya sunanki alaikum eh Diana David wannan diyar ki ce ko kanwace ya sunanta ita kuma Pia Fero Febo Febo sunanta ya fi naki daɗi sai kika samu wannan suna ko babanta to daga wani gari daga wani gari kuke a to ke yar gida ce dama masha Allah daman kin zauna da musulmi kin san masha Allah to duk da tsakiyar musulmi kike me yasa kika yi sha'awar shiga musulunci to Allah ya nufe ki da shi ko Allah ya duk su dukan su musulmi ne ko ba musulmi bane to to masha Allah madalla madalla to to ta Allah sarki Allah sarki to to yanzu tun da ke sha'awar musulunci ba sai mun yi miki dogon dogon tambaya ba saboda kai da musulmi kike ko ba haka ba sai ki furta kalmar shahada da kin ji muna faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah shikenan sallallahu alaihi wasallam kin zama musulma ke ba kina suke musulunta ko ko ba ki sha'awa kuna son ku musulunta a ba su suma ba su ke ba ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yar uwarki ke ma ke zama musulma ke ma وأشهد أن محمدا رسول الله تودا باتا مي magana da ita daman da addinin kirista kike yi go to addinin musulunci ci gaba ne ga addinin kirista ba abinda zaki rasa idan kina kirista kika ka zama musulma mun yadda da Jesus mun yadda da Mary mun yadda da Angel Jibril mun yadda da Bible duk da yake akwai gyara a cikinsa saboda haka zamanki musulma bai kawo miki kowace irin matsala ba ƙari akan yadda da annabi jesus ke yadda da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yadda da alƙur'ani wanda ya zo bayan karantawar annabi isa alaihi salatu wassalam yana da kyau ki kusanci musulmi domin ki karanci addini kare zan kawai da ki ga muna yi muke yi mu kan wasu mu ba da ilimi suke yi ba wasu suna yi ne kawai yadda suka ga ana yi yi kokari ki karanci addinin musulunci ya kika ce sunanki kin ma zama maryam ai kin zama maryam mahaifiyar jesus kuma suna ne mai ikrimatu fatima a yayi mata yawa ki bata guda ki bata guda fatima daman ikrima sunan namiji ne eh to ita babbar fa sara masha Allah ita kuma matar annabi ibrahim ya ga dukkin zaɓi sunaye masu kyau allah ya ma musulunci ku albarka a kula da su a kawo mini su bayan shan ruwa sai mu ga abin da ya dace sai ki zauna can waje ki saurari ci gaban karatu allah ta'ala ya ce fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa muka ce kenan mutum guda ya ta'addanci amma da mitin aka haɗin baki ne ko ba haka Allah ya halaka alƙaryar gaba ɗaya saboda mi saboda da yardar su da amincewarsu da umarninsu da sa hannunsu a nan ne malamai suka zo da matsalar katulul jama'at bil wahid shi katulul wahid bil jama'a bai da matsala mutum guda ne kashe mutum uku za mu kashe shi ko ba mu kashe shi za mu kashe shi ko ba haka ba to sai mutum uku suka taru suka kashe mutum guda wannan ya buga wannan ya buga wannan ya buga har ya mutu za mu kashe su ko ba za mu kashe su ba za mu kashe su wannan shine asali zamanin khalifanci sayyidina umar radiyallahu an wani mutum ya auri mata yana da ɗa sai ya tafiya ya batta da ɗan sai ta samu wani kwarto ya rinka zuwa gidanta kuma shaidan ya rinjaye ta da ita da shi da wata mai aiki a gidanta suka taru suka kashe yaron nan aka kai kara ga gwamnan sana'a yasa aka kamo su mai aiki ta fara yi tirafi ta ce wallahi nisa ne suka yi ta suka yi indan ne musu shi aka tambaye namiji ya ce gaskiya ne aka tambaye matar ta ce ya tabbata to shi ne gwamnan sana'a ce to ya zan kashe mutum uku da mutum guda sai aika ma sai dina umar shi da sai dina umar ya ce uqtulhum fa wallahi law ijtama'a alaihi ahlus sana'a laqataltum jami'a yace kashe min su gaba ɗaya wallahi da duk mutanen birnin yaman sana'a duk sun taru sun kashe yaro na guda wallahi duk kashe su zai kun san hikimar wannan hikimar wannan ita ce inda za a ce in mutum biyu sun kashe guda ba a kashe su to duk wanda da ya kisa sai ya nemi aboki ku gane ko sai da bi dan rakiya su kashe sai ce sai dai su yi diya to wannan shine kaulin jumhurin malamai in banda zahiriya al-imam Abu Hanifa al-imam Malik Shafi'i Ahmad Abu Thawr Al-Thawri Sufyan Ibn Uyayna duk malamai sun hadu akan haka sai dai zahiriya sun ce a in dai yafi mutum guda ba za a kashe shi ba don rai guda daidai da rai Allah ta'ala ce annafsu bin nafs wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafs kace laysa nafsaini bi nafsin wala thalathatu anfusin bi nafsin an ruwaito wannan daga ibnu zubair shi ma imamu zuhuri haka to inda wannan dai a takaici shazi kauli ne shazi amma matsayar magana ita ce maganar sayyidina umar cewa duk a kashe su to amma inda wali zai afuwa to ko su nawa ne za su taru su biya diya guda mutum goma ne aka kamo suka ce wallahi taruwa muka yi muka kashe shi to in an raba diya raƙumi ɗari kowa sai ba da goma a cikinsu kuma a nan kamar yadda wannan almugni mai littafin almugni ibn kudama mai littafin almugni yake cewa wali yana damar ya ce ba wasu a cikinsu ya hana wasu su goma ne suka kashe sai ce to da wani da wani kuna ya fi muku amma sauran takwas ko ya kawo rakumi goma rakumi tamanin ke wannan ya faru shine kes na farko da ya fara faruwa a zamanin khalifancin sai da na usman kes da farko da ya fara yi tun daga wurin rantsar da shi bai koma gida ba khalifancin usman ya gamu da matsaloli wani da ya kashe umar radiyallahu an abu luluwa ko almajusi ya kutso ana sallar asuba ya caka masa wuka ya cire ya koma caka masa ya cire ya koma caka masa ya cire ashe ya aje ta karkashin kasa sai da ta kwana arba'in ta yi tsatsa sannan ya wasa ta an ce wannan tsatsar dafi ce ya fito ya soki wannan ya soki wannan ya soki wannan sai da abdurrahman ibn auf ya jefa masa mayafinsa ya ɗaure fuskarsa to da ya ga haka shi ma sai ya caka ma kansa ita don haka suka tafi tare tare da wasu 'yan rakiya cikin sahabbai Allah ya ji kansu baki ɗaya shi ko Allah ya la'ane shi shi ne wanda 'yan shi ake bauta yanzu haka a iraki yana da hubbari wadda ake ziyara bulola to da aka wayi gari sai abdurrahman ibnu abubakar as-siddiq ya ce wallahi wannan aikin ba na abu lolo a shi kaɗai ba ne ya riga kashe kansa kunga ya yanke makarsa hukunci sai ce na gamsu suna mitin su uku da shi da wannan juhaifa yake juhaifa da hurmuzan juhaifa kirista ne yana nan madina hurmuzan ba majuse ne mai bautar wuta a yankin farisa kuma ba saraki ya yawaita cutata mu musulunci ranar sai allah ba musulmi sa'a ya fita shakatawa sai aka damke shi sai aka kawo shi wurin sarki musulmi umar umar ya masa wa'azi ce musulunta ce mai musulunta aka ɗaure shi yana nan ɗaure ya rinka ƙulla makirci ɗaya bayan ɗaya domin ya kubutar da kansa ya cuci musulmi allah bai ba shi iko daga baya da ya gaba wata dama sai kubuta sai musulunta tare da da yawan musulmi ba su yadda da musulunci saboda suluk ɗinsa ɗabi'unsa suna nuna ba musulmi ba ne shi juhaifa daman kirista ne yana cikin ‘yan ƙwarorin ƙwara waɗanda ke zaune madina wanda ba musulmi ba sai abdurrahman ibn abakar ce wallahi na gan su uku suna mitin da suka gani sai suka zabura sai wata wuka ta faɗo daga wurinsu wannan yuka tana da kai biyu tana da maɗauri tsakiyarta sai aka ce a ta ɗauko yukan nan da aka kashe umar da ita ko da aka diba ita ce ubaidullah ibn umar yana jin haka sai ya zabura ya gidan juhaifa ya kashe shi yadda ya samu hurmuzar da ya samu sa'an mutumin banza ya danne shi shi ma ya kai shi lahira nawa kenan abu lula ya kashe kashe sai gidan abu lula yana zuwa yarinya karama ta haitu sai dace kanta uku kenan wato rikice ki uzurce ki ko ba kama ranna aka kashe ubansa kai masa uzu to kuma ya rike yuka da ya ce wallahi duk wanda ya cikina ina kashe shi ma'ana dai ya samu zautuwa radiyallahu anhu ubaidullah ibn umar sai da aka samu sa'a sa'ad ibn abi waqas ya masa hikima ya masa dabara sannan ya karbe wukar to yanzu umar ya cika shi kuma yana tsare shi ne fursuna guda tilo da ke akwai gidan yari ana rantsar da usman sai ka ce to ya za ka yi da mutumin ka ubaidullahi ibn umar sai da na aliyarci ni na ganin ka kashe shi saboda babu wanda laifin shi ya tabbata cikin ukun nan da doka ta shari'a amur ibn al-as yace ni ina ga lamarin na fakon shi ba a cikin sa juhaifa dai ba musulmi bane hurmuzan musuluntan nas akwai alamar tambaya babba akan sa sannan mitin suka yi suka kashe umar don haka dama akwai jini a kansu ita kuma wannan karamar yarinya ce kamata in za a yi mata diya to dai sai aka yi ta tattaunawa aka tattauna abin ya dami sai da na umar ko kaka ya za a kashe umar shekaran jiya ya zamdami usman kai ya za a kashe umar shekaran jiya yau in kashe ɗansa to ƙarshe dai aka cimma maslaha cewa duka ukun a ba da diyarsu amma wannan bai hana cewa mazhabar su da usman da aliyu duka da umar da sauran sabai ban ita ce idan mutane da dama suka taru suka kashe mutum gaba ɗaya a kashe su saboda wannan shi kaɗai ne maslaha kuma shi daidai da annafsu bin nafsi din domin nafsu jinsi ne na haka ko mutum nan suka taru suka kashe mutum guda a kashe su wannan kuma ba ɗaya ke da matsalar almutasabbib wal mubashir ba wannan wata matsala ce ta fiqhu alqatil almutasabbib wal qatil almubashir isku kai ana faɗa sai ka shiga cikin gida ka ɗauko bindiga ka ba guda dalai kai da alkali aka kawo maka su ya za ka yi ga mutasabbib ga mubashir matsala ce wadda in ta faru za a yi fatawa akan ta amma dai tana da ɗan rikici a furu'a kuma da yawa tana faruwa mun sha ba da fatawa akan ta to ba ta sha ba wannan ba ce ita wadda daban da wacce Allahul musta'an wannan da Allah ya ce wala ya khafu uqbaha yana da fassara biyu fassara da dai ta farko ita ce shi Allah baya tsoron abin da kai ya kai ya komo don ya halaka samud daman kayansa ne bayansa ne sun masa laifi ya hukunta su kuma la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu amma akwai fassara ta biyu wala ya khafu uqba shi wancan dai ashqa hadin ad-damir tin kace wala ya khafu ya khafu ba tana da fa'ili ba damirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ko wane ne ko kace yarudu ila Allah dan yace fadamdama lahum rabbuhum shi ne akarbu masu ko ya kuma canza ashkaha ya yi haka bayan tsoron abin da zai faru amma sai ya jawo mu ƙasar gaba ta halaka wanda ya nuna cewa idan mutane suna laifi ko suna barna mai jawo halaka to wajibi ne mu hana su in ba mu hana su ba to in bala'i ya zo zai iya saukan ma kowa da kowa shi ne ma'anar wata ko fitinatan la tusiban na lazina zalamu minkum khasa akramaka Allah mun ja lokaci bismillah suratul layl بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل wannan sura ita ma tana cikin surorin farko-farko a wanda suka sauka a makka an ce ita ce ta tara ta sauka bayan sabbe suratul a'la kafin suratul fajr kaga sauka daban jerin qur'ani kuma daban amma kaga yanzu alfajr tana gabanta har balad ma ta zo bayan ta ko amma ga sauka ita ce bayan sabbi ita kuma wato gabaninta suratul ala ta sauka ayoyinta guda ashirin ne sura ce makiya duk da wasu sun ce madaniya ce saboda ruwayar da ta zo akan fa'amma man a'ata wattaqa aka jingira ta ga abu dahdah al-ansari wanda ya samu wata gona marayu suna cin dabinunta suna amfanuwa da ita ƙarƙashin wani munafuki sai ya hana masu sai ya sai ta ya ba su ita sadaka sai wannan ayat ta saukata amma da yawan malamai sun ce a makiya ce wannan ayat ta yi munasaba da abin da ya yi amma ba wai aka shi ta sauka ba Allah ta'ala ya ce walle bismillahir rahmanir rahim wal layli idha yaghsha ina rantsuwa da dare idan yana lullube rana yana lullube yini duhun sa yana mamaye haske domin a samar da hutu ga bayin Allah in dare mutane suna hutawa wan nahari idha tajalla Allah yana rantsuwa da rana lokacin da take bayyana duniya ta yi haske kowa ya ga kowa mun faɗi cewa wannan wawu ta ƙasami ce ko wanda aka ce wallahi akwai kuma ba'un ƙalu ta ƙasamu billahi lanubayitan nan akwai tallahi tallahi la'akidan na asnamakon ba da an tollo mudbirin to wallaili aiwa uqsimu billaili ina rantsuwa da dare idza yaksha idan yake lokacin da yake lullube yini wan nahari idza tajalla ina rantsuwa da rana lokacin da hasken ta yake bayyana ya kuranye duniya wama khalaqa zakara wal unsa da wannan da ya halicci namiji da mace shine Allah idan kace ma mausula ce kenan wallazi khalaqa zakara in kace masdariya ce aiwa khalqu zakari wal unsa na rantse da halittar da daima namiji da mace na kowace halitta originally Allah ya halitta Adam ya yanku jikin sa halitta wa'u amma sai ya hada su sai suka rika saduwa suna haifuwar zuri'a har ta kai miliyan dubu goma yau ko kusan haka kuma za ta ci gaba har ranar da Allah zai naɗe ƙasa da wanda ke cikinta haka jinsin tumaki yake haka na shanu yake haka na tsuntsaye yake haka na kifaye yake komai Allah yayi namiji yayi mace min kulli shay'in khalaqna zawjayn zaka in kace ma masgariya ce Allah yana rantsuwa ne da ita halittar da yayi bai nuna mana girmanta sallati inna sa'yakum la shatta abinda Allah ke rantsuwa akan sa shine cewa lalle ayyukan ku sun bambanta idan aka waye gari kowa fito wurin aiki zashi da mai aikin kware da mai aikin banza da mai aiki da mai daraja da mai aiki na kasashe da mai aiki ya samu lada da mai aiki ya samu zunubi da mai yawon banza shi ne na sayakun na shatta to idan mun yi aiki akwai sakamako menene sakamakon aikin fa'amma man a wata
wata وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نعم التي فأما من أعطى واتقى أما وندي أيكي يسامو أبنسا kuma tare da haka a aƙa ya bayar inda aka wajabta masa kamar zakka kamar ciyar da iyali kamar kafarori sannan ya bayar inda yake alheri ko da ba wajibi ba kamar yin sadakoki fa amma man aƙa amma wanda ya bayar daga ƙarfin jikinsa misali ya yi sallah ya yi azumi fa'amma man afa amma wanda ya bayar ya wata ibada da take buƙatar kuɗi kamar ya tafi umra ko ya aikin hajji bayarwa dai daga aljihunsa ko daga jikinsa ko daga basirarsa kun san infaki ba na kuɗi ne kawai akwai amfani da hankali da basira wani ya zo yana ƙoƙarin ya gyara motarsa ya kasa kai ka iya sai ka gyara masa kaga wannan ba kuɗi ne ka bashi ba amma wannan aikin na kuɗi ne ina ya samu asali daga basirarka na taɓa baku labarin olu bakanike ko olu bakanike an kawo masa mota me ya faru aka ce an tayar an sa giya mota ta ƙi tafiya sai ta kawo naira dori takwas da hamsin mai mota ya ce ba matsala ya ce yaransu su kwanci salinsa suka kwanci ya ce su kankare su kankare ce a maida aka maida ya ce a tada mota a sagiya aka tada mota aka sagiya ta ce ya ce kawo dori takwas da hamsin mai mota ya ce yanzu wannan aiki shi ne ɗari takwas da hamsin ya ce wannan aiki naira hamsin ne dori takwas yana nan ɗari takwas cikin kansa suke basirar da ta gano inda matsala take ita ɗari takwas mun gane ku za ka yi allah ce fa amma mana ta kan mai ta fassara shi da ya ba da kuɗi a komai ana bayarwa yanzu wannan karatun da muke baku banza ne ai duk ba muka yi muka nema ko to wanda ya bayar da alheri ko wani iri na ilimi ne wani kuma daga mukaminsa zai bayar wani signature ce kawai zai yi amma ta fi tarin sadakokin da zaka shekara goma kana yi ko ba haka yanzu gwamnan sokoto duk kudin da ya fitar a ciyar signature nawa yi ai memo ne kawai approve ya sako to amma sadakar da zamu yi mu shekara nawa zamu yi mu irinta so da Allah ce fa amma mun a yana nufin wanda ya sadaukar da abin da ya mallaka wanda Allah ya bashi wattaqa yaji tsoron Allah kene da ikhlas ke sare ce muku karatun mu na bana duk gaba da tarbiyya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ya gaskata akwai sakamakon aljanna don haka wannan yana daidai da ayat suratul isra'i Allah ya ce man kana man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama islama dhum madhura wa man arada al'akhirata kaga irada wasa'a aiki laha ikhlasi sa'ayaha mutaba'a duk sai sun haɗu gaba ɗaya wa huwa mu'minun kaji sharaɗi na ƙarshe wa ta'ala sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sannan kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi to wanda duk yayi wannan a ata wattaqa wa saddaqa bil husna sai ya fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauwaƙe masa aikin mutanen dama za mu sauwaƙe masa aikin aljanna za mu sauwaƙe masa abu mai sauƙi shine addini don haka gashi muna azumi ba mu jin wata waya azumi muna sallah ba mu jin wayar sallah ko da wai eh azumin na da wuya amma ba mu iya shan ruwa saboda me saboda mu yana da sauƙi gare mu don bin umarnin Allah shi kuma wani sai Allah ya hore masa badala ya hore masa shirme ya hore masa shiririta ya ta ɗiba dukiyarsa yana bazartar da ita gabin da zai kai shi halaka wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila amma wanda ya rowa ya kiba da kuɗi ko ya rowa ya koye ilimi ko ya rowa ya ki amfani da matsayinsa ya taimaki masu bukata bakila ya yi rowa ya san yana da basira da fasaha aka bukace ta yi amfanar da mutane da ita wastaghna ya nemi wadatuwa daga Allah yana ganin shi bai da bukata zuwa ga Allah bayi dukkan su mabukata daga Allah ke shi baya da bukata wa kazzaba bil husna sannan ya ƙaryata alkiyama ko ya ƙaryata wato samuwar aljannar da masu yi ake basu فسنيسره للعسرى wannan kuma za mu sauwaƙe masa mai wahala za mu sauwaƙe masa aikin mutanen hagu za mu sauwaƙe masa abin da wuya gare duk wanda Allah ya shi mumini aikin saƙo wahala ma gare shi gare shi to amma su sai ka gaine musu sauki yanzu abokin shan giya zai iya biya mutum goma kwalaben giya inda an ce ba da kuɗi a sai kwanon masara a kai ma'uwarsa ya ce wallahi bai iya wannan Allah ya sauƙi mishi baya da wahala gare shi wannan kuma yana da nauyi gare shi وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
وسيجنبها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وما يغني عنه ماله إذا تردى Allah ya ce dukiyarsa ba ta amfaninsa idan ya halaka saboda haka mutane su yi amfani da dukiyarsu su samu rahama Allah su yi amfani da dukiyarsu su nemi yarda Allah dukiya ba ta da wani amfani idan ka halaka shi yasa ranar yaba zai ce ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya kudi na ba su amfane ni ba mulki na bai amfane ni ba Allah ce khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al'azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين inna alaina lal huda Allah ya ce shari'a ta muta hanyar kware ta muta mallakin mu ce mu ke dora wanda muka so akan ta zaka in kaga mutu ya shari'a rabo ne daga Allah in kaga ya halaka yarbewa ce daga Allah yanzu ba ga wata ba ta shekaru har da yayanta amma rabon yau Allah ya bata shi ta zo ta karbi gaskiya ta karbi addinin musulunci rabo ne wani kuma sai Allah ya zamba yi masa rabon ba har ya mutu bai karbi gaskiya ba wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ya ce kuma da da can da nan duka namu ne lahira rayuwar baya wadda a tafi al'ula wannan ta duniya duka namu ne da ka in kaga kato duniya Allah ne ya kawo ka don ganin damarsa baka bashi komai bai kawo ka a alƙiyaman ma in ka ka shiga aljanna ni'ima ce daga Allah fa anzartukum naran talazza to ine muku wa'azi da wuta wadda take balbali take ci la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai shige ta sai wanda ashqi allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata gaskiya ya bada bai dangare ta saboda in ka bi gaskiya za ka samu aljanna shi yasa muke fatan mu zama yan aljanna cikin yarda Allah sannan Allah ya ce wa sayu jannabu al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ita wannan wutar za a nisantar da al atqa mai tsoron Allah da gare ta alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda da ke ba da dukiyarsa yana tarbiyya wato babu wani abin da za ka tarbiyyantar da kanka da shi kamar kuɗi shi sabali ce jama'a ku roƙi Allah kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi kuma kuɗi waɗanda a kuɗi kuma masu yawa amma masu albarka masu amfani akwai da yawan da ake ba su kuɗi amma wala tsaro ake ba su ba su amfana akwai wanda dukiyarsa sai ta baka mamaki amma abinci mai daɗi baya iya ci iyalansa ba sa morewa wallahi sai wata ta mana fatawa ta ce mana mijinta mai hali ne mai arziki ne amma sabulunta in ta ce ya ƙare sai ta ta ban ɗaki ta ɗauko ya gani e ya ƙare sannan ba ta ɗin ƙwara guda kaji matsaya ce la'ilayi wannan suke ɓatan maza suna wallahi babu ko sun ana labarin irinsu akwai su to da Allah duk wanda a haka mai amfanin arzikinsa irin su ne za ka ga yara suna ta fata a mutu saboda su gaji dukiya akwai wanda ya ce min ya ga wasu suna fira wajen asibiti suna giwa ta kusa faduwa za a sha maiko za a ci ganima kuma su ci halak malak ya kuma ka tafi gaban Allah ka samu matsala ka fuskanci hisabi ba wai ɗiyanka ba maƙiyinka zai zo ya lamlamlam ya makalkale ma matakka ya aure ta ya kwanta da ita kan gadonka yana cin arzikinka kana ta ne ma hisabi shi ko halal da ya gare shi nan ita ta bashi ita kuma Allah ya bata kuma kai ne fila kuna labarin abu sultan aina cikin abokin fira ko a ku nemi wannan labari abu sultan ai ya dawo yana alheri daga baya bayan da ya gane kurinsa saboda duk wanda Allah ya bashi arziki kaɗan ne ko mai yawa to ya masa hanyar tarbiyya babu babu bakar ɗabi'a irin ruwa to in Allah ya baka kun ka cire ta daga ranka yanzu dukiya bata zama maka komai ba kana iya yin yadda annabi ke yi ibanan ka bayar nan ibanan ka bayar nan yadda iyalan annabi ke yi na na isha dirhami dubu goma aka kama ta bayan la'asar tana azumi dirham ɗaya ɗaya har dubu goma ka dai dirham ɗaya shine dinari goma rubu dinarin ke sadaki abinda ke aurar da mace arba'in shine dinari ɗaya haka ne ko na juya abin dirhami da dinari wani agaba dirhami agaba dirhami agaba kenan dirhami arba'in sau dubu goma kai jama'a manyan kuɗi ne fa aka zo buɗin baki ta ce ma mai hidimar take take diba mana muna da dan sauran dabino tace wallahi umma babu shi ya kare tace kuma da zikin yara tara ban kudi baki bari ku kamar ko dan taro da za a siyo ba za ku miki kawo ruwa mu sha ta karar da kudi gaba ɗaya daga al'asar zuwa shan ruwa amma ba ta da abin budin baki na na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗebe albarka duk wanda yake zagin ta amin ta daɗe da huta a cikin aljanna masu zagin ta su a cikin wahala Allah ce wa mali ahadin alladhi yu'ti malu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil ala shi mai bayar wannan baya da wani mutum da yake zaton wata ni'ima daga wurinsa wato ba karamar hikima bane kai sadaka inda baka zaton a biya ka kun san akwai sadaka ko akwai kyauta akwai ɗegiya a sakwace ya ce ɗegiya bukita in ka yi maka za a yi akwai kaiwa yawa good kaiwa ya suke ce goro yanzu a kai mai girma kwamishina mai girma darekta mai girma minista lokacin azumi a kawo trela guda ta shinkafa wai don ya ba da kwangila kaga wannan inda wumin ni'imacin tujza ko ba haka ba shi kuma mutumin karkara zai in lokacin damina ta yi lokacin kaka ta yi sai ɗebo tumu ya roro ya ɗebo wake ya ɗebo wannan ya haɗa wancan ya ɗan kawo gwallonsa ko daminsa ya zo ya ce ya zo birni ya gaishe ka kai ɗan uwansa ya san za ka ba shi babban riga za ka haɗa masa da buhun shinkafa don can gero suke noma a ƙauyukanmu kai kuma ka ba shi buhun shinkafa sannan ka haɗa masa da sutura sannan ka ce ga dubu ashirin kuɗin mota kaga inda min ni'matin tujiza to sadaka babu inda take da daraja da albarka kamar inda baka zaton a biya ka mutum ne ka haɗu da shi haɗu da baka zaton ku sake haɗuwa ko kuma mutum ne daga hankali ba a tunanin wata rana ya amfane ka misali da yawa nukan gaya wa malamai na na makaranta kula da ƙananan yaran nan wallahi ba ku san da za ku haɗu da su ba jibi na san gwamna aleru lokacin da yana gwamna a jihar kebbi ya je sakandare ɗinsu ya rinka wani watsan alheri ga mata masu hidimar kicin bai manta da su ba tun yana sakandare inda sharri suke masa ba zai musu haka haka dai ko ba ka ba to da yawa mutumin da ka rabu da shi shekara ashirin talatin ashirin da biyar ko fiye da haka ka gamu da shi ya tuna alherin ka ya amfane ka kaga wannan inda wubin di'imatin tujiza amma mutumin da kwata-kwata ga hankali yanzu kaman ka samu mahaukaci ka sa a ɗauke shi aje a masa wanka a ba shi magani a ba shi abinci kana tunanin ya amfani ka baka tunani to duk alherin da za ka yi inda ba ka zaton ya dawo maka ta nan to wannan shi ne wa mali ahadin inda min ni'matin tujza illa ibtigha a wajen rabbil ala kawai yadda Allah kake nema gare to duk mutumin da bai san daɗin irin wannan sadaka ba wallahi bai san ni'imar zuciya ba jama'a aljanna tana cikin kirjinmu aljannan mutum tana cikin zuciyarsa mai bayarwa idan ya san daɗin bayarwa wallahi ya fi mai karɓa jin daɗi akwai mutumin da babu abin da ke da bukata illa ya aji kujera kofa gidansa ya haka ya ɗauki kafa bisa kafa a zo a yi gaisuwa sai ce hamza ka gan shi sai a shiga cikin gida a ɗebo a bashi wani zo ya gaisuwa ina yini ya iyali ce mamman wuce da shi a bashi abinci a bashi sutura wani ya zo shi bai faɗa a bashi to wannan ni'imar rayuwar da yake cikinta wallahi ta fi ta masu karɓar abinci wannan in ka iya ba mutane shi sai ka fi jin daɗin suna cin sa fiye da kai da kake cin sa to shine illabtiga a wajen rabbi al'ala sai Allah ce wala saufa yarda kuma haƙiƙa Allah zai yarda zai amince Allah zai karɓa masa Allah zai dada abin da yi don haka duk abin da ka bayar da niyyar neman yadda Allah to shine tsarkakakken da Allah ke karɓa sawa'un na farali ne kamar zakka ko ciyar da iyali ko ciyar da 'ya'ya ko kuma sadaka ne da ihsani kamar ciyar da marayu da miskinai da musakai da sauransu ko kuma na kyautatawa ne da neman soyayya ga jama'a at-tawaddudu ila nas ibada ne jama'a ba mu sani ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu kuma wala tu'minu hatta tahabbu ba ku shiga aljanna sai kun imani ba ku zama masu imani sai zan kuna soyayya kuna inganta soyayya tsakaninku don ka kyauta wannan taka ba mutum don ya ji ƙaunarka don ka ƙarfafa alaƙar zumuncin musulunci da ke tsakaninku ita ma alheri ce kuma tana cikin illabtiga a waje rabbi al'ala amma kaiwa ba ta ciki goro baya ciki saboda shi wannan neman kake a yi maka ba ba haka ba wala saufa yarda tana nuna cewa sadaka na cikin manya-manyan abubuwan da ke kawar da Allah kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana suna cikin manyan abubuwan da ke hana shiga wuta shi yasa yace ittaqin nara walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron wuta ka kare kanka daga wuta koda da balgacin dabino da yawa suna ta wai rabin dabino ba rabi ake ne ka balgata ka yan mawani in ka balgata ba rabi ba ka bayar balgace guntu ne ba sani ba ko akwai wannan hausar a wani wurin ba nan sokoto ba amma balgace guntu guntun da bino balgace misali da bino kwara guda kana yaba mutum biyar balgace ko shidda to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da wannan balgacen ka nemi Allah ya kare ka daga wuta saboda yin sadaka saboda jama'a wannan ayoyin to suna nuna mana muhimmancin mutum ya zama mai tarbiyantar da kansa da yin alkhairi mutum ya zamo mai tarbiyyantar da kansa da barin rowa mutum ya zamo mai kyautata niyyarsa a wajen bayarwa ya Allah ka bamu abin bayarwa ka hore muna bayarwa ka karba mana abin da muke bayarwa Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka mu gama da duniya lafiya abin da duk alkhairi cikin wannan wata na Ramadan na gafara da diyauci da yanci da rahama da arziki da tsawon rayuwa mai albarka Allah ka azurta mushi abinda duk an wahala ko cikas ubangiji a cikin wannan wata da abinda bayan sa Allah ka hana mana shi Allah ka samu gama lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in mu ga bin dun ba so sadaka su ta biyo ta wurin mu mu ma mu samu lada Allah ya mana jagora